بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة سبعة أثواب يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويعود البدء ويعود البدء شوطا والرجعة شوطا نعم الركن الثالث rukuni na uku daga cikin rukunai na ibadar hajji as-sa'yu baina safa wal marwa sa'ayi tsakankanin safa da marwa wato kai kawo da bawan Allah musulmi zai yi tsakankanin safa da marwa wannan rukuni ne daga cikin rukunai na ibadar hajji idan mutum ya bar sa ya bar rukuni mai girma daga cikin rukunai masu girma na ibadar hajji saba'ata ashwaɗin kewayo guda bakwai ake yi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin jabir ɗan abdullahi wanda al'imamu muslim ya fitar da shi hadisi mai tsawo gashi nan kuma faɗar allah subhanahu wa ta'ala da ya ce inna safa wal marwata min sha'airillahi wato haƙiƙa dutsen safa da dutsen marwa suna ɗaya daga cikin alamomi na addini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ake zai ke musu a lokacin da bawan Allah musulmi ya tafi ibadar hajji. Yabda'u bis safa wato wajen sa'ayi ɗin yana farawa ne daga dutsen safa. saboda as-safa ita Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ambatanta a cikin alkur'ani ko? to yana farawa ne da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da shi haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce nabda'u bima bada Allahu bihi za mu fara da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ambatansa a cikin alkur'ani shi kenan sai ya tafi kan dutsen safa ya fara da kan shi wa yahtimu bil marwa sannan kuma yana cika wannan sa'ayi bakwai akan dutsen marwa wa ya'uddul bada'a shawban war raj'ata shawban wato yana lissafa az-zahab daga safa ya tafi marwa yana lissafa shi a matsayin kewayo ne guda war raj'ata shawban sannan kuma dawowa daga marwa ya dawo kan safa yana lissafa shi a matsayin kewayo ne guda shauɗi ne guda idan ya tafi daga safa ya tafi marwa ya yi guda daga marwa idan ya dawo safa ya yi biyu daga safa idan ya tafi marwa ya yi uku daga marwa idan ya dawo ya zo safa ya yi hudu daga safa idan ya koma marwa ya yi biyar daga marwa idan ya dawo ya koma safa ya yi shida daga safa idan ya koma marwa ya yi bakwai shi ne yana farawa daga kan dutsen safa sai kuma ya rufe daga dutsen marwa mun gane da kyau wanda kuma kamar yadda abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yadda yake cikin sayar bukhari athar nashi mai tsawo wanda yana bayani akan abin da ya shafi wato wannan sa'ayi na yau da gobe wanda ake yin sha ibada ta hajji lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya aje mahaifiyar annabi isma'il da ita da shi annabi isma'il a wannan guri kusan zamzam a lokacin babu kowa a maka babu ɗan adam a wannan gurin sannan ba ruwa ba abinci shi kenan ya bar mata bahu na dabino da ruwa a cikin salka ya juya zai shiri ta ce annabin allah ina ne za ka shiri ka bar mu a cikin wannan ɓangurmin dajin bai dawo ba bai waiwayo ba sai ta ce allah ne ya umarce ka da ka yi haka ya ce kwarai kwa ta ce to in dai har Allah ne ya umarce ka ba zai tozartar da mu tafi shikenan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya tafi ana nan ana nan lokaci yayi tsawo wannan mahaifiya ta annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ta cinye wannan dabino da annabi Ibrahim ya bar mata sannan kuma ruwa ya kare ɗanta ya kamu da ishirwa ita ba ta kanta ba take ta ɗanta take ɗanta ya kamu da ishirwa ta tashi ta leƙa ba wani dutse wanda yake kusa da ita sai dutsen marwa dutsen safa ta tafi ta hau saman dutsen safa ta leƙa ta leƙa ba ta ga kowa ba shikenan kuma ta gangaro to idan ta gangaro akwai gurin da ake yin sassaka inda take yin sassaka shine inda in ta waiwaya ba ta iya tsinkayar ɗanta shikenan sai ta gangara da sauri ta haya saboda ta tsinkaye ɗanta shikenan ta yi haka na hannu ta tafi kan dutsen murwa ta leƙa ta leƙa ba ta ga mai agaji ba mai taimako ba sai da ta yi haka har sau bakwai shikenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce fadhalika sa'ayun nasi bainas safa wal marwa wato wannan shine dalilin da yasa mutane suke sa'ayi tsakankanin safa da marwa asali shine mahaifiyar annabi Isma'il alaihi salatu wassalam da annabi Ibrahim annabin Allah ya ajiye ta a wannan guri ta rasa ruwa ta rasa abinci lokacin da abincinta ya kare ruwanta ya kare tana nema to daga karshe sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo da mala'ika ya zo ya nuna mata gurin da za ta dinga shan ruwa ya zo ya mata koto ya mata koto ta fara shan ruwa ta fere zamzam ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce lautar katu lasara zamzam ma'inan au lasara ma'an ma'inan au kama kala alaihi salatu wassalam na'am ولا يصح إلا بتقدم طواف ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا ولا يصح إلا بتقدم طواف wato wannan sa'ayi wanda za a yi shi tsakankanin saffa da marwa baya inganta illa bi taqaddumi tawafin face sai an gabatar da tawafi kafin sa sai an yi tawafi wanda a jiya muka yi bayani akan yana ɗaya daga cikin rukunne na hajji ko to tawafin da yake rukuni ne daga cikin rukunne na hajji shine tawaful ifada tawafi wanda ake yin sa a ranar goma ga watan zulhijja ranar da ake yanka wannan shine tawaful ifada shine rukuni daga cikin rukunne na ibadar hajji to shi kuma wannan sa'ayi ana yin sa da ba tawaful ifada aka yi sa ba shine yace wala yasihu illa bi taqaddumi tawafin wannan sa'ayi tsakankanin safa da marwa baya inganta face sai an gabatar da tawafi kafin sa wala yushtaratu an yakuna tawafu wajiban wato ba a sharɗanta wannan tawafi da za a yi ba ya kasance tawafi ne wanda yake na wajibi ba dole bane idan za a yi sa'ayi a ce sai ya zamanto bayan tawaful ifada ne babu laifi ka yi shi bayan tsawaful kudum babu laifi ka yi sa bayan tsawafi na nafila kamar yadda ajiya malam ya ce wal yukthiru al gharibu min al tawafi wanda yake bako ne ba dan makka bane ya yawaita kewaye dakin Allah idan ya je wajen ibadarsa to koda a tsawafi na nafila mutum yayi zai iya yin sa'ayi tsakankanin safa da marwa wanda rukuni ne daga cikin rukunne na ibadar hajji نعم ويستحب فيه شهود الصلاة غير الاستقبال والمكتو على الصفا والمروة والدعاء عليهما وليس في ذلك حد ويستحب فيه شروع الصلاة wato ana so fihi a cikin wannan sa'ayi da bawan Allah musulmi zai yi ana so ya zamanto ya tabbatar da shuru'us salati sharuɗa na sallah ya zamanto yana da alwalla wannan tufafin da yake jikinsa suna da kwai tsarki kamar yanda lokacin da mutum zai yi sallah dole ne ya zamanto yana da alwala ko dole ne ya zamanto tufafin jikinsa suna da kwai tsarki shimfidar da zai hau kai yayi ibada a kanta tana da tsarki to mustahabbi ne lokacin da mutum zai yi sa'ayi ya zamanto yana da alwala amma idan yayi sa'ayi ba alwala sa'ayinsa yayi sai dai bai samu kamala ɗari bisa ɗari ba kamar yadda yake so mun gane da kyau ghaira listiqbali in banda fuskantar alƙibla shi kaɗai ne ba zai yi ba saboda dama mai sa'ayi dole akwai kai kawo a cikin lamarinsa zai tafi zai dawo dole a baiwa alƙibla baya to da haka wannan ba mustahabi bane a ce sai ya tabbata akan fuskantar alƙibla babu laifi ya ba ta baya saboda haka ibadar ta bayar wal mukuthu ala safa wal marwa sannan kuma wa yustahabbu al mukuthu ala safa wal marwati ana son mutum ya zauna ya ɗauki lokaci akan dutsen safa idan ya zo kan shi ya tsaya ya ɗauki lokaci a nan ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairai na duniya da na lahira tashin hankali wanda yake cikin ƙasashe na musulmai Allah ta'ala ya lafa shi Allah ta'ala ya ɗora musulmai akan waɗanda suke arnawa ne ya yi ta addu'a dai a wannan lokacin walmarwa haka nan idan ya tafi dutsen marwa kada ya gaji ya ɗan tsaya ya taka birki a nan ba wai gaugawa ake so ba a nan guri ne wanda ake buƙatar bawa ya nutsu ya san abin da yake saboda in lokaci ya huce ya huce idza fatal awanu faqad fata idan lokaci ya huce ya huce yanzu wanda suka tafi suka yi aikin hajji na wannan shekara din wanda suka yi laso lasoto a ciki mutum ya je ya mai da gurin gurin hutu ne ya samu wata otal mai kyau yana barci na awa goma sha takwas barci na awa goma sha biyar a yanzu idan ya dawo gida zai yi nadama kan cewa ya je shi harami amma kuma gajiya da san jiki ya hana shi yin ibada to haka nan idan kana cikin ibadar kalka yi gaugawa kowace ibada kake cikin ta karka yi gaugawa ka tsaya ka yi ta a nitse kamar wadda idan ka yi ta yanzu ba kai ba sake koma irinta ma'aike alaihi salatu wassalamu wani daga cikin bayan Allah ya zo ya tambaye shi akan ya mai wasiya Allah ce da shi salli salatan waddin yi sallah irin sallar mutumin da yake ban kwana da duniya yanzu aka ce maka akar maka lahu sallar nan da zaka yi ta azhur idan kai ta yi marabus da sallah a duniya la'asar ba da kai za a yi ta ba to yana ga yadda za ka tsaya ka kyautata ta tun da Allah ya halice ka baka taɓa yin sallar da za ta yi wannan a kyau ba aka ce to yanzu wannan hudu da hatsaya ha tsantsanta roƙon Allah wa Allah sa a kwanta da kawar dama da hannun dama a je da ɓangaren dama da kaza da kaza dai to kaga yadda za ka tsaya ka nutsu ka kyautata ta ko to haka ake so kowace ibada in za ka yi kowace ibada in za ka yi ka yi ta mai kyau kamar yadda kai idan aka maka faca-faca noma ne za ka ɗauki mutum ya je ya maka in bai maka mai kyau ba ba za ka neme shi ba wanda ɗan biya ne za ka ba shi ɗan kaɗan watakila ma za ka iya danne mishi haƙinka da Allah ya isa da sauransu za ta raba ku da shi to amma kai kuma ka ce so kake Allah ta'ala ya baka lada mai girma kan ibada da ka aikata da faca-faca a ciki kuma ga wancan shi kuma ya yi ta a nitse ya bayar da lokacin shi wajen aikata ta kafin ya aikata ta ya je ya koyi yadda ake aikata ta sau kake da kai da shi ku zamanto kun yi daidai a wajen Allah wajen lada shi ya dawo kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi sau kake kai ma ka dawo kamar ranar da mahaifiyar ka ta haife ka wataƙila ko ranar da aka maka aure ba za ka dawo ba ba ranar da mahaifiyar ka ta aure ka ba ta haife ka ba mun gane komai ana so mutum ya yi shi a nutse wadda'a wa alaihi ma sannan kuma ana son mutum ya tsaya ya yi addu'a a kansu ya yi addu'a saboda wannan guri ne wanda yake cacurundo na jama'a guri ne lokaci ne na addu'a idan mutum ya yi wasa da dama ta kubce mishi bai tsaya ya yi addu'a ba a nan ko to zai yi nadama daga baya ana so wajen inda babban alkhairi ya haɗa ku da jama'a to a dinga addu'a shi yasa alhaji sabon dawowa daga aikin haji ake neman yin addu'a saboda ya dawo a wannan lokacin yamci yake sabo ne shi ba shi da laifi ana kyauta da tan Allah subhanahu wa ta'ala kan kare mai laifi to ana so mutum ya yawaita addu'a a can na'am walaysa fi zalika haddun walaysa haddun wato babu iyaka fi zalika cikin dadewar da mutum zai yi akan dutsen safa da kuma dadewar da mutum zai yi akan dutsen marwa da kuma iya addu'ar da zai ba iyakance maka ba aka ce sai zallan lahira kaɗai za ka roƙa babu laifi walatansa na sai baka minar duniya babu laifi ka roƙi duniya amma dai ya zamanto mahallu shahidikin lahira ce saboda duniya mai karewa ce ma inda kum yanfaduwa ma inda Allahi baƙin wato dukkan abin da yake wajen ku in me ka tara nan duniya ɗin nan to zai kare wataran za ka bar shi amma abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala na aljanna da alkhairi yana nan a tare tun da aka halitta duniya tun da ya halitta duniya har ya zuwa yanzu abin da yake wajen Allah na alkhairi abin da ya raba wa talikai bai huce ka tsoma allura ba a cikin teku ka fitar da ita ta rage wannan alkhairin ruwan wannan ko ba za ta rage shi ba ido ba zai iya ganowa ta rage ba ko ba za ta rage ba to haka abin da yake wajen Allah yake mun gane da kyau da haka ba iyaka kai ka roƙi abin da kake so wancan ya roƙi abin da yake so wancan ya roƙi abin da yake so kowa ya roƙi abin da yake so Allah ta'ala ya bashi sannan kuma kowa ya nemi tsari daga abin da yake tayar mai da hankali wani za a ga shi iya abin da yake jin tsoro ba wani abin da yake tada mai hankali kamar bishiya za ga bishiya ce a unguwarsu kawai take tsare shi da dare ta dalilin ta baya kai a karfe tara wani za ka ga ya je shi ka'aba amma ita yake tunawa a gida bishiyar na ta nemi tsari Allah ya kare shi daga ita watakila kan yanzu kuma Allah ya amshi ranta haka ya huta shi kuma wancan ba abin da yake tsoro kamar irin babbar mota in ya ga babbar mota yin akan hanya yake ya sabka akan moto ta huce sannan kuma zai hau guduran ya huce wani kuma za a ga babban abin da yake tsoro shine haɗe da 'yan ta'adda da sauransu to waɗansu shi kuma duk kayan duniya ɗin abubuwan tsoro na duniya shi ba abin da yake tare mai da hankali lahira yake tsoro za a gani haka ne to kowa ya nemi tsari daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato da abin da yake tsoro Allah ta'ala ya kare shi daga gare shi na'am وليحذر مما يفعله بعضهم من الجري من الصفاء إلى المروة وإنما يسرع الرجل دون المرأة بين الميلين الأخضرين وليحذر wato mai ibadar hajji wanda yake cikin sa'ayi ya shiga taitayin shi ya ji tsoro mimma ya fa'aluhu ba'abuhum dangane da abin da shashe daga cikin jahilai waɗanda ba su fahimci ba ibadar hajji suke aikatawa minal jari na gudu tun ƙarfi minas safa ilal marwa tun daga safa hal marwa wannan abu ne wanda bai dace ba kawai wani za gani fau za ga ya kaɗo da gudu ba kama an koro shi tun daga safa ya zo shi halkan marwa yana gudu wanda ba haka aka ce a yi ba shi yasa kowace ibada fa in mutum bai koye ta ba duk ibadar da in ba a koye ta ba aka je aka aikata ta to za ta zamanto matsala ga mai ita zai zamanto mutum ya aikata wannan ibadar amma kuma cikin ibadar tashi akwai kojila-kojila watakila ya tashi maimakon ya samu lada goma cikin goma sai ya samu lada ɗaya cikin goma ka gani ba za a ce ba da ya asarar kuɗi amma dai ba so ba a samu bayan da ake so wani kuma za a ga ya je shi ya dawo ma da laifi to waɗansu daga cikin jahilai su da aka ce a safar marwa kawai za a ga suna gudu tun ƙarfi ya tafi ya hawa kan dutsen marwa ya dawo da gudu hal ya ce ni cikin minti takwas na kare duka aiki wannan cikin minti takwas kai ya ce ni minti arba'in ne ya ce abada Allah mu yan minti takwas ne to ka gani ba haka ake yi ba wa inna ma yusri'u ar-rajulu duna al-mar'a sani dai kadai namiji ne yake yin gaugawa ba wai gudu ba yake yin sassaka dunal mar'ati banda mace bainal milainil akhdaraini tsakankanin waɗansu miloli guda biyu waɗanda suke kwarra wato a wancan lokacin miloli ne guda biyu waɗanda suke kwarra amma yanzu da ke saudiya allah ta'ala ya wadata su da abubuwa ba wai saudiya kaɗai ba yanzu duniya allah ta'ala ya kawo ci gaba da yawa yanzu gurin da za ka yi sassaka tsakankanin guri na farko zuwa ɗan uwansa kawai wutace ne wanda suke tsanwaye za a gani a gurin nan ana nuni akan cewa in ka zo ka canza tafiya kana a hankali in ka zo gurin to za ka fara sassaka daga can gurin sai ka zo ƙarshen nan sannan kuma za ka daina sassaka to a nan gurin mutum zai ringa yi to amma a lokacin malamin iziya a lokacinsu shi miloli ne guda biyu waɗanda suke tsanwa wanda an musu fancir tsanwa to amma yanzu an huce wannan zamanin an huce zamanin wannan nan irin nijar ne ake irin wannan abu amma yanzu an ci gaba na'am
ودار لنا في جميع ساعيه أجزاءه وقد أساء وكذا لو لم يرمل الكلية ولو رمل في جميع ساعيه أجزاءه da a ce mai ibadar hajji zai yi sassaka a cikin dukkanin sa'ayinsa tun daga kan safa ya gangara ya tafi marwa yana sassaka yana antarnema daga kan marwa ya gangaro ya zo shi safa yana antarnema a jaza'ahu ya isar mishi amma wa qada asaa haƙiƙa ya muna na ladabi ga shari'a ta musulunci saboda ba haka shari'a ta musulunci ta koyar ba idan ya aikata ne akan jahilci inda yake zaune bi'ar da yake zaune a cikinta ba malamai waɗanda suka fahimci ibadar hajji ya koyi ibadar hajji ne a wajen shekul islami na garinsu wanda shi ma iya sanin shi shine ka yi sassaka in ka je ka duka an tarne ma za ka yi ceto ba kayan sufar ba za ka sa amma da in ka je ka irin yadda ina yadda ka ga mesi yana kaza kaza ce eh na gane ceto haka za ka yi kema shi da ya tafi saboda ga yanda shekul islam na garinsu ya faɗa mishi kuma lokacin shekul islam na garinsu shi yana gani ya mafi su da tsima a gure shi kaga dan ya ga waɗansu jajayen fata suna yin a hankali a wani guri zai ce wannan din jahile ne eh din jahile ne za zai mun tabe din jahile ne wanda za ka gani ba sai karatu bane shi yasa ba jar fatar ba za ka kalla karatun ake magana mahallin shadiki shine karatun shi shi kuma zama shekul islam naji shine bai karatun ba mun gane da kyau to amma in ya zamanto kwata-kwata dama bai yi karatun ba to kaga akwai matsala wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar laifi duk wata ibada da za ka aikata a addini na musulunci kafin ka aikata ta ka san hukuncin Allah cikin ibadar nan kada ka zamanto ka yi karambani kada ka yi karambani ka aikata wata ibada ba tare da ka san hukuncin Allah a cikinta ba idan aka maka tambaya akai kuma ka ranga ganin cewa an rena ka a ka san hukuncin Allah a kanta menene halaccinta menene rashin halaccinta kaka ake yin ta da wata siffa ake yin ta da sauransu wa kaza law lam yarmul bil kulliyya hakanan da a ce bai yi ba sassaka din aka cokam din sa'ayin nashi ga baki ɗaya tafiya irin ta yau da gobe a hankali saboda shi dattijo ne ya manyanta ko kuma saboda shi ɗin bai fahimci haka ba ya yi tafiya a hankali kawai ya ga mutane suna gudu ya ce mai ne abin gudu a aikin Allah aikin Allah inda mai a hankali inda mai gudun ya tafi shi ma mai a hankalin ya tafi zai shi da ya kawo waɗansu dai uzurruka na shi dai wanda dai ba wai aya ba ce ko hadisi ya yi tafiyan shi a hankali har yi sau bakwai ɗin to shi ma ya isar mishi amma dai hakika ya munana saboda ya bar al'arramalu a guran da ya dace a ce an yi shi kuma wancan ya yi arramalu a gurin da bai dace a ce an yi ba na'am a kuma babin alhukuku bi arafata sa'atan min lailatin nahari wal kufu rakiban afdalu illa an yakuna bi dabbatihi udhurun wal qiyamu afdalu min al julusi wa la yajlisu illa li ta'abi والكوف نهارا مع الإمام واجب يجبر بالدم إذا تركه shi kenan sai kuma rukuni na ƙarshe wanda malam shi ya kawo shi cikin shi ya kawo shi akan rukuni na ƙarshe shine ar-rukunur rabi'u al-wuqufu bi arafata sa'atan min lailatin nahari wato rukuni na hudu daga cikin rukunne na ibadar hajji tsayuwa a filin arfa tsayuwa a arfa sa'atan min lailatin nahari ɗan lokaci ko mun ƙanƙanta shi daga dare na suka daren goma ga watan zulhijja shine ake ce da shi lailatun nahar to ya zamanto mutum ya tsaya a filin arfa ya samu waɗansu 'yan lokuta ko minti goma ya yi a cikin filin arfa bayan rana ta faɗa to ya yi ɗaiwal arfa mun gane da kyau wannan rukuni ne daga cikin rukuni na na ibadar hajji inda a ce mutum jirginsu ya makara bai tashi ba sai karfe hudu na dare na daren sallah ya tashi ta nan ya isa can an tafi idi an dawo to ba shi da ibadar hajji a wannan shekara sai dai ya zauna ya kokwanci gaba allah nuna mana hajji ta baɗi amma dai ibada ta hajji ta huce saboda an rasa babban rukuni mazala ce alhajju arafa wato ibadar hajji babban gimshikinta shine arafa shi yasa rana arafa na ana samun wasu tashi lokaci ina da sanin muna yakan lokacin da cewa an aure eh wai in hali ya zama to ma akwai gurin da ba su da ba su da dokar wannan din tunda akwai gurin da za ku ga cewa dama tun sauran kwana uku jirage suke daina tashi akwai gurin da kuma akwai tafiya ta manya ina nufin ta manya irin shugabanni irin sarakuna wanda za ku ga cewa su ibadar su in suka je su watakila jirgin su zai sabka ne bayan rana ta fada rana arfa akwai guraren da din saboda ayyuka sun wa mutum yawa in zai zo ibadar hajji sai ranar arfa zai zo shi kuma zai zo shi ne bayan rana ta fada yana zauwa in dai kafin alfijir ya keto suka iso makka shikenan ibadar hajjin su ta yi in dai sun je sun tsaya a filin arfa kafin alfijir ya keto ko da da minti goma ne ko minti biyar ko minti takwas ko minti sha biyar ibadar hajji ta yi mun gane da kyau shine al-wuqufu bi arfata sa'atan dan lokaci wanda yake kankane ko mun kankanta shi min lailati annahari daga daren suka wal wuqufu rakiban afdalu shi yasa zamu ga cewa ba a yin sallar magriba a nan filin arfa sai an je mustalifa idan rana ta fada muku kuna filin arfa to za a tsaya dan yi kiskirin anan dan kiskirin kin din nan da za a shine alwuqufu bi arfata din tsayuwa a filin arfa da daren rana ta fada kenan su dare ya shiga ko to ana yin kiskirin minti goma aka yi minti sha biyar aka yi minti biyar aka yi limami ya ce to a tafi ana tafiya yanzu in kuka tafi kun kare dawowa filin arfa shikenan wannan tsayuwar da kuka yi ita ce wanda take dama abun bukata din wal wuqufu rakiban afdalu wato tsayawa a filin arfa a saman abin hawa mutum ya zamanto ya je shi da mashin ɗin shi daga nan ka je ka a jirgi ka ce mashin za a samu ka ka ce eh ka ji ma an ce sunna ce hawa abin hawa a filin arfa ka ce to kai kuma in ka je can baka da dabba baka da tinkiya baka da akuya barantana a ce ka samu raƙumi sai a tafi maka da injin ka da shi za ka tafi can sai ku sha gwagwarmaya da su wal wuqufu rakiban wato tsayuwa a filin arfa a saman abin hawa afdalu shine yafi sama da mutum yayi tsayuwar da kafafun shi saboda ma'aike alaihi salatu wassalamu a filin arfa a saman dabba shi to malamai sun yi magana a kai wajen afdalu shine yafi ga irin gama gari ko ku a'a ba gama gari bane ma'aiki lokacin dandazo na duniya ne ga baki ɗaya musulmai suka haɗu tare da shi a wannan lokacin waɗanda suka yi hajji tare da ma'aiki na musulmai sun fi dubu goma kamar yadda jabir ɗan abdullahi ya faɗa jama'a ce ta ko'ina suka zo su to idan aka ce ma'aiki alaihi salatu wasalam zai yi tsayuwar arfa a ƙas zai yi ta to 'yan kusa ne kaɗai za su iya ganin aikin shi 'yan nesa ba za su ga aikin shi ba sai hikima ta bayar da ya hau abin hawa in nesa ma su dinga tsinkaya da shi su dinga kallon abin da yake yi kuma za a ce lita huzu anni manasikakum huzu anni manasikakum yawwa mun gane da kyau illa an yakuna bidabbatihi uzrun sai dai in ya kasance akwai wani uzuri wanda yake karbabbe ga dabbata shi zaman to ko tana da matsala irin yana da kwai moto aka ce kuma yayi bindiga kaga to ai akwai uzuri ko ya zama to mota shi ta yi bindiga ko kuma in ya ce shigo da mota gurin zai hata wa mutane lamari saboda yanzu gurin yana da tsari sannan kuma adadin jama'a ta yanzu ta sha bambam da adadin jama'ar wancan lokacin linkin ba linkin yanda baka tunani wal qiyamu afdalu min al julus to a filin arfa mutum ya tsaya a tsaye ya fi sama da ya zauna wala ya jilisu illa abin ba a so mutum ya zauna a filin arfa sai dai in ya gaji ne da tsayuwa sai dai in gajiya ce to shikenan sai ya zauna ya dan huta gwargwadon minti goma minti sha biyar minti ashirin ya dan ji karfin jikin shi ya dawo kuma ya meke kuma ya ci gaba da wato a ci gaba da gashi soya sai ranar sallah wal wuqufu naharan ma'al imami wajibun yujbaru bid-dami idza tarakahu Malam ya ce tsayuwa a filin arfa, naharan da rana, ranar tara ga watan Zulhijja, ranar da waɗanda ba su tafi ba ibadar hajji wanda Allah bai kaddara za su yi ibadar hajji a wannan shekara ba, aka mustahabbanta musu su yi azumi. to tsayuwa da rana tare da limami a can filin arfa ga waɗanda suka tafi ibadar hajji ma'al imami tare da shugaba na musulmi wajibun wajibi ne a ɓangaren ibadar hajji akwai bambanci tsakankanin farilla da wajibi mun gane wajibi ne wajibi idan ka bar shi a ibadar hajji yujbaru biddami idza tarakahu wato ana gyara wannan matsalar da mutum ya barta biddami ta hanyar bayar da jini idza tarakahu idan dai mutum ya bar wannan tsayuwa tare da limami a filin arfa da rana shine misali wanda ya zo shi bayan rana ta fada idan ka zo bayan rana ta fada yanzu tsayuwa tare da limami da rana ta huce ka to ita ba rukuni ba ce cikin rukuni na aikin hajji rukunin shine yanzu da ka zo ka a yanzu ne zaka tabbatar da rukunin wacce tsayuwa wanda aka yi tun wajen sha biyu ta rana har zuwa fadawar rana wannan tsayuwa ce wanda take ta wajibi to tunda Allah bai kaddara ka zo a wannan lokacin ba sai ka bayar da tunkiya ko akuya ko rago ko dan akuya ko sa ko saniya ko raƙumi ko taguwa mun gane da kyau shine yujbaru biddami ana gyara wannan karaya din wannan baraka da aka samu ta hanyar bayar da jini idza tarakahu idan dai mutum ya bar wannan tsayuwa din tare da limami da rana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk